من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من القتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah madaukin sarki ya sake dawowa da mu mu ci gaba inda muka tsaya wanda in ba a manci ba mun tsaya a aya ta goma sha shida a cikin suratul shura wanda a yau za mu tashi aya ta goma sha bakwai kenan shine fadar Allah madaukin sarki Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wanda Allah madaukakin sarki ke cewa Allahu Allah madaukakin sarki allazi anzala alkitaba shine wanda ya saukar da littafi shine alqur'ani ya saukar da shi bil haqqi da gaskiya sannan wal mizana da kuma adalci duka ubangiji ya bada umarni da su ya saukar da shi ya wa ma yudrika wa ya sanar da kai ko kuma ya sanar da kai la'alla sa'ata la'alla sa'ata qaribun cewa kila tashar kiyama kusa kusa take wannan aya ubangiji madauke suke ke cewa Allahu allazi anzala kitaba bil haqqi Allah madauke sarki shine wanda ya saukar da wannan littafi alqur'ani kenan bil haqqi da gaskiya wanda dukkanin abin da alqur'ani ne ya kunsa watan gaskiya ne ba wani abu wanda za a yi tuhuma cikin abubuwan da alqur'ani ya faɗa wadanda alqur'ani ya bada labarin su ko na watan al'ummomin su ha gabata ne ko kuma na duk wasu abubuwa da waɗanda alkur'ani ya ambata to ba wani abu wanda za a ce wannan abun ba ya tare da gaskiya ko kuma ba yana goyon watan yana bisa gaskiya ba shi yasa shi kai na alkur'anin alhaƙu ne shi gaskiya ne shi ya addinin musulunci ma yana ce mashi alhaƙu haka shi ma manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama sunan shi alhaƙu to shine Allah ya ce haka ya saukar da wannan alkur'ani bil haqqi da gaskiya sannan kuma wal mizana aka ce wal mizana da watan adalci wannan mizan din an bai fasara guda uku ana fasara almizana shine aka ce adalci bai ma'ana shine Allah madaukakin sarki ya bayar da umarni na cewa ayi adalci kuma sannan shi ne ubangiji kuma mai adalci ne subhanahu wataala sannan kuma aka ce wal mizan din nan watan shine aka ce shi dai asulin da sikeli dai wanda aka sani da na ma'auni din ma'ana Allah ya bada shine ya sanya ilhama wanda za a sanya za a yi amfani da wannan sikeli din domin ya zama an yi adalci wajen al'amurra aka ce kuma almizan din kuma dai magana ta uku shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kanshi shi yake cewa almizan din wato saboda shi yana aiki ne da hukunci wanda Allah madaukakin sarki ya sauka mashi na gaskiya saboda haka duk abin da yake hukunci wanda ga yanda Allah ya ce a yi shi to haka manzo Allah sallama zai yi shi din to shine aka ce shi aka shine wannan almizan din nan ne duk wannan ma'anonin guda uku malamai sun faɗa a cikin wannan shi almizan din nan ne to dai koma dai wanne ne daga cikin su dai Allah ya ce ya sauko da shi ya shi ne walmizan kuma ya jirika mi ya sanar da kai kowa ya sanar da kai la'allar sa'ata ƙaribun cewa alƙiyama ta kusa wai ma'ana shine babu wani abu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda ya samu sadar da kai ga sanin cewa alkiyama ta kusa sai wahayin da mun kayo maka ma'ana shine wahayin da Allah madaukakin sarki ya yi wa manzan Allah sallama shine abin da ya zama sila ya tabbatar da cewa alkiyama ta kusa don Allah ya sanar da shi yadda kuma kamar yadda aka sani da ma ubangiji madaukakin sarki shine wanda yake masanin komai shine wanda ya shirya ita kanta duniyar nan da zaman da za a yi cikinta da kuma watan irin shekara nawa ne za ta yi a ciki da lokacin za a tashi alkiyama da komai ubangiji shine ya shirya shi ya sayan da za a yi to kuma ya sanar da manzan sallama wasu abubuwa daga ciki wanda an sani shi tashi alkiyama wani sirri ne na Allah madaukakin sarki wanda ya shi ya boye ba don koyi ba saboda wata hikima tashi sai ya zama in dai ba irin su manzo Allah din ba sa salama ba da Allah madaukakin sarki sanar da wasu abubuwa ciki ba dole ne kowa ya san menene abin da ake nufi gaba ɗaya gaba ɗaya ciki din ba don haka shi yasa ka ji lokacin da mala'ika jibrilu alayhi salamu ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaya ta cewa yaushe za a yi tashi alkiyama ya tambaye shi menene musulunci menene imani menene ihsani duk ya bashi labari to kashi ya tambaye shi menene abin da ake ce ma yaushe za a yi tashi alkiyama sai ce ai mal mas'ulu an habi alam min sa'il saboda haka wanda ake tambayar ai bai fi mai tambayar sani din ba saboda haka kaga bai ce ban sani ba sai ce dai mai wanda aka tambaya bai hi mai tambayar sani ba kaga kenan dai akwai sauran karatu cikin wurin shikenan sai ɗaya shi kuma ya wuce sai ya ce to miya alamunta kaga sai a ban labarin hakan tunda kowa ya gane ko to saboda haka menene abin da alamar ta to kashi kaga yake bashi labari an tare da alamatu rabbata kaza kaza ya bashi labari to ai kaga baka iya faɗin siffofin abu sai ka san abun dan yanzu an ga tambaye ka wani mutum to Allah ya siffa ta take in baka san shi baka iya bada labari ne to ga sai ga manzo sallallahu yana bada labarin ita shi alkiyama din ga yanda take ga lokuta da komai da komai to kaga ai ya sani kenan amma dama kamar yadda muka sani dama Allah madaukakin sarki ya umarci manzo Allah sallama akwai abubuwan da ya umarce shi ne na shari'a wanda ya isar da su ga kowa akwai wanda kuma ubangiji madaukakin sarki ya bashi umarni na ya boye waɗannan al'amura sirri ne tsakanin shi da shiya akwai kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki manzo Allah sallama ya kebanci wasu daga cikin sahabbai ne da sanin waɗannan abubuwan kamar yadda muka faɗa da a kwanan baya irin yadda ya kebanci wasu irin sayyidina Huzaifa da sanin wasu wane ne munafukai baki daya hakan nan kowanne dai sai ka ji daga cikin sahabbai sai ka ga akwai wani sirri wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga shi sai shi da irin sayyidina Abu Hurairah da yake bada labari radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi ilimi ma guda biyu waɗanda inda zai dauko gudan ya ce ganin dunna watsa muku shi shine hadisan nan da yake karantowa ya ce gudan kuma nasan ya shi karkashin cinya ta na danne shi inda zan hito da shi yana sai kun yanka makogaro na saboda mai saboda hankalin mutane ma'ana ba zai iya ɗauka ɗin ba to daga nan ne aka gano oke a shirki na akwai ilimin da lalle ba dole ne zama za a iya cewa komi ne za a bayyana wa ba shi yasa kaga ko da irin karanci kancin da ake yi tafsir da sauran abubuwa da ake yi ba wai duk komi ne za a cewa komi da komi sai zo ai bani ba to an kace za a yi wannan abubuwan sai ka isko wani hankalin abun wani daidai bakin ilimi ne in abun yayi yawa bai iya ɗauka ce to saboda haka shi yasa sai ga watan an a yi dai sama sama daidai wanda za a fahimci alabuwa kawai shi sai a wuce shi kenan kurun to balle ilimin manzo Allah kenan sallama shi kuma wannan shine ya zama sayyidina Abu Huraira ya samu wannan ka san shi sayyidina Abu Huraira din ya samu wannan kware da gaske wurin manzo sallama saboda akwai watan wata rana sayyidina Abu Huraira ya kawo kuka wurin manzo Allah sallama yace watan shi yana da yawan mantuwa duk abin da ya ji a wurin manzo sallama sai ya manci don haka yana son manzo Allah ya maganin wannan matsala to shi ne sai manzan salama ya sashi ya watan a shimfiɗa zane ne ko a ce bargo ne sai manzan Allah ya yi don hakan ga cikin iska har su ya zuba mai ga bargon haka dai kuna aka gane ƙada misali ko shi kenan sai ya ce meto ya dunkule hakan ga ya rungume shi kenan ce tun daga sannan bai ƙara manci duk wani abu da zai ji daga bai da manci shi aka cewa shi ya sama ko kasuwa zai shiga lokaci sai ya dan rufe kunnuwa ne saboda gai hada ciki da abubuwan da aka can din to kaga shi manzo Allah har babu dauko aka sai a baka kuma ta zama akwai din koko tun da kaga kawai iska din ga dan kowa kaga shikenan kuma an kai kuma ta zanna to shi yasa kaga yana daga cikin wannan sun kafi kowa yawan hadisai shi sai na Abu Hurairah din to kaga duk kowanne daga cikin zaka isko akwai abubuwa irin waɗannan da daman gaske shi yasa ba komai ne zaka cewa dole komai sai ka sani ba ko sai an sanar da kai shi ba to manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa li waqatun ma'allahi la yasawni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ina da wani lokaci tsakanin da ubangiji madaukakin sarki wanda ba wani mala'ika ko manzo saboda kusanci ne da Allah wanda ya san me muke ciki saboda haka shi yasa kan ko sai da Aisha radiyallahu anha wadda adda rabin addini ko kamar da yake cewa khuzu nisfa dinakum an hadhihi al-humaira ko karbi rabin addinin ku daga wannan jama'atan nan ne sai da Aisha kenan radiyallahu anha to amma duk da haka nan ko ita ma da Allah madauki yake cewa fa auha ila abdihi ma auha sai ta ce manzo Allah wai me ake nufi da wannan ne sai ce a to sirrin na lagi ko zan ga maki to kaga ita ma da adda rabin addini ita ma akwai abin da ba a san yi din ba to saboda haka shi yasa sai ya zama dai tashi alkiyaman nan Allah madaukaki ya boye shi da haka ga in ma an sanar da manzo Allah din sallama to shi dai ba a bashi umarni ya bayyana din ba amma dai ya faɗi alamomin ga shi tabbas ga abubuwa kaza lokaci kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma duka sunan sun faru din wanda duk ya karanta ya san duk abubuwan da manzo Allah sallama ya bayar da cewa za su faru din a ƙarshen duniya wanda shine alama na tashi alkiyama duk sun tabbata da an gani to saboda haka a ita mutuwan nan ba wai tashi alƙiyam ba ko da mutuwa irin wannan ne ya hankaci za a bayyanar da ita kowa sai ya san da ita ai akwai hadari akwai matsala don tashin hankali za a yi ba dan karimi ciki ne ba tunda kaga da an tabbatar da cewa duniyar nan saura shekara guda ta kare dukka kaga da duk wanda yanzu yana ganin da sauran saura ne ba ko ma wanda ya ganin ba sauran ko balle wanda ya ganin yanzu shi matashi ne shi yanzu ka jin karhi sai ya ji an ci ba iza tashin kiyama duka kaga sai ga duk wasu gurin da ya kaso ya shirya yanzu ba ma fara komi ba to ka gani to kuma ka shirya tashi alƙiyamar ka to amma sai Allah ya boye abu ne shikenan ba wanda zai sani abin da ake ciki sai dai kwaron dai a ji an yi shikenan kurum shi yasa aka ce shikenan busa kafan ma da za a yi na tashi alƙiyamar ma ko da za a yi ne mutane suna wurin nasu harkoki wani yana kasuwa wani yana gona wani yana ofis wajen aiki kowa na wurin abubuwan da yake ciki shikenan kawai sai abu duk nan inda kake nan zaka hadu aka mutu shikenan sai saka jara ce wala ila alim yarji'una ba su ma iya samun dama komawa gida nan ba magana koma gida sai dai a mutu na shikenan sai dai an yi aikin kwarar da a game aljanna kawai Allah ya tabbatar da mu in kuma ba ai ba kuma shikenan Allah ya kiyaye mu to shine Allah madauki ya boye wannan ne din kowa da za a bayyana da mutuwa ta to da yanzu an samu matsala ko kuma inda Allah ya kayyade ya ce da bakin dan shekara kaza dai ka mutuwa da matsala ta abu tunda yanzu an ga ce ai dan shekara 50 dai ka mutuwa to kaga kai yanzu da ka kai shekara 30 sai ka tilsa yan sura 20 da da an kai arba'in sai ka tilsa a sauran ka goma haka za a ci da daɗa duk inda guda ta rage ka tilsa a saura kaza to kaga da an kai saura shekara guda daɗa sai ka hankali ya tashi shi hankali ne tashi da zai mutu wannan kuma iyalai ne kuma hankalin su ya tashi suna ganin suna mai kallon ban kwana aka mashi da da an kalle kallon ban kwana ne aka mashi to amma sai Allah ya ɓoye abu ne da haka sai an kabata haka nan ya an gada ma wani lokaci wanda tsuha ya tsufa kwarai sai ya mutu ya an gada ma wani lokaci kuma wanda ba tsoho ba yaro ba ya mutu ya an gada ma wani lokaci kuma sai ka ga wanda an matashi mai jikari kuma sai ya mutu wani lokaci kuma wanda bai kai matashin ba irin wani jikari ba kuma sai ya mutu wani lokaci wanda dan yayayi haka wani lokaci mai shan nono wani lokaci wani ma wanda bai ko sati bai da haihuwa ba wani ma tun kame ya taho duniya tun yana cikin ciki sai a karbe da sai a heshi ba da rayuwa din ba duk dai don Allah ya dai ya gwada mana kowa ya sai mutuwa din nan kar mutu ya dauka sai in ya kai shekara kaza kawai sannan za ya mutuwa din to duk waɗannan kaga hikimomi ne na Allah madaukakin sarki waɗanda ya kawo na boyewa din to shi yasa kaga Allah madaukakin sarki boye ta shal kiyama din nan ne a wanda ba a sani din ba to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce su waɗannan mutane yasta'jilu bihal bihal ladina la yu'minuna biha alladhina la yu'minuna biha waɗannan da basu yi imani da ita ba ita tashi alkiyama din yasta'jilu biha wai suna neman a gagoto ina take a kawai gaskiya ne kan su isgil nasu hayawa su abinda suke tambaya wai in dai da gaskiya ne akwai tashi alkiyama to ai shi su gani yanzu kan Allah to yanzu kaga wanda zai nemi tashi alkiyama ya ce a zo a kawo shi yanzu yanzu to ai kan ma a kawo din yanzu ya da san shi dole sai ya mutu don ba makawa dole ne wannan to tunda kuwa tabbatar dole sai ya mutu ai kaga shi da ya mutu ai tashi alkiyama gare shi yana mutuwa shi an gama shi kenan to kaga yana magana yana roƙo kenan ko bai roƙa bai yi mai za a kusan in duk duniya ba wanda ya mutu shi kada ya mutu kaga shi gari sa tashi annan kaga yanzu sai dai jira hisabi kurum to kuma kaga komi rashin imanin mutum ba wanda ya isa ya ce shi bai yadda da mutuwa ba yadda da ana mutuwa ba ya san dole sai ya mutu nan sai dai yan karraki za a ta yi a ce da kila yankan mutu ai wata duniya za ka bulle ko wani abu ka san akwai masu irin wannan shiri ce banza to an ji misali wata duniya za ka bulle amma dai ka dai ba ga duniya din dai yau wato an shi din dai ko ka gani ka dai bata din kuma ka babu waɗanda duk abin da kake da shi da duk ka bashi gaba ɗaya shikenan to to balle ina magana bullewa duniyar lahira dai mutum zai bullewa ita ce kawai to saboda haka a shi yasa sai ya zama ita tashi alkiyama nan wannan wajibi ne haka Allah barkin ke kaddara sai an yi ta dole sai kowa ya mutu kuma an kai tashi alkiyama nan sai an yi hisabi to shine yasta'jiluka yasta'jilu bihal ladina la yu'minu biha waɗannan da basu yi imani da ita ba suna neman gaggawa da cewa a zo musu da wannan tashi alkiyama din suna cewa yaushe za ta zuwa din gaskiya ne to shine ka san ma wata ayama ta wata sura daban cewa sun kai su hisabin nan wanda aka ce za ta tashi alkiyama in gaskiya ne kai a takaddun su da aka ce za a ba kowa din nan wanda ya aiki na kwarai a bashi takardu ne da hannun dama wanda ya yi mummuna aiki a bashi takardun shi da hannun hagun sun kace in gaskiya ne su dai a basu nasu takardun tun yanzu ha tun nan duniya eh ajilla na kidna na kamar da yamal hisabi ba haka sun kace tun nan duniya su a basu nasu takardun su gani in gaskiya saboda izgili da rashin koya dai ba ba irin wanda ba su yi ta ma yanzu duk ina suke in bancin da alkurani kawai mu labarin su da ba mu ma sana ayin su shikenan ya tashi kiyama su gare su a ta kare to ka gani to saboda haka suna jin hisabi kurum to shine suke neman wai gaggawa in gaskiya ne su a kawo masa shi alkiyaman nan yanzu yanzu sai Allah barka suke ce amma walladina amanu waɗannan da sun kai imani su kuma mushfiquna minha su kuma suna jin tsoro daga tashi alkiyama din nan wa ya'lamuna kuma sun san cewa annaha alhaqu lalle ita gaskiya ce ala Allah ce na'am innal ladhina yumaruna lalle waɗannan da suke yin jayayya fi sa'ati a cikin tashi alkiyama lafi balalin ba'idin suna cikin bata manisanciya wadda ke ta yi nisa kwarai da gaske a ubangiji barauki zai ke ce wallazina amanu mushfiquna minha waɗanda sun kai imani su kam suna jin tsoro daga tashi alƙiyaman nan saboda haka su kam sun yarda da za a yi din kuma suna tunanin in an kai din nan me zai faru saboda haka to shi yasa ce suka suna jin tsoro amma su waɗancan kaga ba tsoro suka ji ba su kokarin su ma in gaskiya ne yaushe za a yi din duk da yake wani lokaci akwai sai da sukan suma sai suna ɗayan shakku da ko don ka san wani bin mutum ko da mara kunya ne akwai sanda rashin kawai tashi din dai yana yi wani biyar ɗayan shakku sai dai a ƙarin hali haka nan yau wato akwai waɗanda wani lokaci ɗin sun kawo sai wani bi sai su ɗanki kuma su ce wai shin wai a haƙon hu wai tashi alƙyama na wai ko gaskiya ne an gane wai don ɗaya da tabbatar da an riga an gaya mace musu yadda ba amma sai su kuma su da wasu na ce wai ko a haƙon hu wai ko gaskiya tashi alƙyama nan sai Allah ce kuli i wa rabbi ka gaya masu na rantsi da ubangiji na za a yi cikin to ka gani to saboda haka ka gado irin waɗannan amma ka gani ana yi dai kasan a koda mai laihi da waya ya zama bai san laihi bane ba sai dai kawai dai ya yi kokari ya waske kurun ɗaya ta yi ta yi abu dai tun da yana so ya biya mata rayuwa ta abin da yake so kurun amma dai ai laihi shi yasa kaji aka tambaya manzo Allah sallama menene ake ce mazulubi sabo sai ce wal ithmu shine ma haka fi nafsika wa karita ayyadala alaihi nasu abinda an sabo zunubi shine abinda yake ma kaikai ya kama kai da kawo cikin zuciyarka amma ba ka so a gane kana yi to yan ka gano ba ka so a gane kana yi an yi alheri ne ku ya alheri ne wanda waya mutum a ce bai so a gane yana alheri nan da wayar gaske to amma da haka mutum da kuma yana bai so a gane akwai matsala ciki to ka gani to shi din ne to kaga shi din ne abinda suke ta wannan kokari din suna wannan abubuwan din to shine dai nan Allah yake cewa amma su kan masu imani ba su da wannan sun yarda sun tabbatar da za a tashar kiyama din nan wa ya'lamuna anna al-haqq sun tabbatar da gaskiya ce ala innal ladhina yumaruna fi sa'ati la fi dalalin ba'id masu wannan musu da jayayya din nan a cikin tabbata tashar kiyama din nan lalle suna cikin bata manisanciya kuma ga tashar kiyama nan kamar yadda muka sha faɗa kullun duk abuwa dai ga sunan wanda kullun tashar kiyama gayi ne mutum ya kai shi da kai ne ana mai yana gani kullun sai mutum ya kwanta bacci iya kwanta bacci din nan ne ya zai yi baccin nan har safiya ta waye sanda ya kwanta baccin nan suna ne matacce don bai san me yake bambanci ne da wanda an matacce kawai shi da numfashin nan da yake shikenan shi da bambanci ne da wanda an matacce kuma in Allah ya ga dama yanzu da an ɗebe ran shikenan magana ta kare sun zama dai din shikenan ka gani ya shiga cikin daki kila ya dauko bargo ya rufa ya kulle kofofi da da da wando wando ko ina shikenan ya shige kabari ne lahiya ya sa kai ne da kai ne ka gani kuma shikenan safiya ta waye kuma sai ya tashi kaga ya mutu amma tashi alkiyama kenan ya gani yanzu wai kuma sai ya dawo ta kadama da shi shi bai tashi alkiyama din ba ya tai gona ta amai ruwan shika shi ma duk haka nan ne ya tai ebi tsaba tai matattata ta bushe rume ya tai gina ya sanya cikin kasa ya binne shi kenan ya zo yana nan kuma tafi ta rayu shi ma karshe ta zo ya ai komi da komi kaga shi ma amma tashi alkiyama gashi nan to duka dai ubangiji madaukakin sarki yana tabbatar da hujjoji da dalilai wanda suke tabbatar da haka din to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد هرد الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد هرد الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم
a sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa Allahu latifun bi ibadihi Allahu Allah madaukin sarki latifun mai taushin baiwa ne bi ibadihi ga bayan shi saboda haka yana musu baiwa yarzuqu man yasha wa yana arzita wanda ya so wa huwa alqawiyyu shi Allah madaukin sarki shine mai karfi bisa ga dukkan abin da yake nufi al-azizu kuma shine wanda yake mabuwayi Allahu latifun Allah shine mai taushin baiwa bi ibadihi ga bayan shi wanda an gace Allah difu din nan ba abinda bai kunsa bana alkhairi ko ma wani irin ya kunsa ciki tunda tausasawa ka gani a kana cikin wani yanayi a baka mafita kana cikin kunci a kawo maka mafita kana cikin a takura duk dai wani abu wanda yake za a kawo maka samu sassabci da rayuwarka da biyan bukatunka da harkoki gaba daya to shine ma'anar tausasawa don haka shi latifu din ya kunshi shi yasa kaga malamai suna mai fassarori da yawan gaske amma dai duka dai kusan fassarorin karshe sai su kusa zama duka guda za su koma guda abu guda ne dai saboda duk wani abu da za a nema na alkhairi dai ya kusa shi Allah ɗin fitin nan kuma Allah yana ma kowa da wanda an musulmi da wanda ma ba musulmi amma anan duniya kenan da haka mai baiwa ne shiya wanda za ka samu wanda an musulmi Allah zai iya bashi dukiya ya bashi lafiya ya bashi dukkanin wani abu da ake nema na rufin asiri da daraja da komi da kima sai ya bashi kuma in ya gara ma har da wanda aka kafirin kuma sai ya dauko ya bashi shi ma din ya bashi waɗannan kuɗi ya bashi min duka sunan su ma in kuma Allah ya gara to duka dai Allah zai yi wannan din to kaga nan shi Allah mai taushin baiwa ne bi ibadihi ga bayin shi to to shine shi mai taushin baiwa ne ga bayi ne wanda dukkanin abin da ake nema na rahama da ni'imomi na Allah madaukin sarki duka duk in ka dauko tun daga lafiya abubuwan da ake samu na iskan da ake shaka ruwan da za a sha abubuwa dai na duk na jin daɗin rayuwa duk suna cikin lutufi din nan ne shi yasa wannan kalmar nan ta yala dibu dinnan yana da girma kwarai da gaske shi yasa kaga sufaye ba su yi wasa da ita ba suka sa ta cikin jerin addu'o'in su ya ladifu ya ladifu ko za ga masu yin wazifa to sanda aka kare wazifa sai an karanta ya ladifu din nan to saboda tana da girma kwarai da gaske wai wanda tiji wani lokaci shekarun baya ya taba ba wani labari ya ce sun tafi unguwa a can wajikin lagos dai za a cewa kai tsaye to suna ayyuka ne irin hakan nan to akwai wani gidan gona hakan nan inda suka yi aiki wanda an ka aje su ciki da an ka aje su sai suna kwana nan cikin daji ne kuma to ana nan akwai abubuwa dai da su suna yan shirke-shirken su maɗancan da duma musulmi ne waɗanda a wurin ba to sai zama abubuwan su dai na shirke-shirken su ga suna dai barkatai wanda suke ta yi suna samun abubuwa na tashi hankali da ban tsoro kwarai da gaske to shiran nan lokacin da wani abin ya faru na ban tsoron kwarai da gaske wanda kusan dai kama an so dai a halakar da su ne a wannan daren to shi kawai shi dai sai dai kurin ya ce sai dai kurin wani mutum kawai ɗaya ɗauko shi shi dai kawai da sai ga kashe can wani wuri bai san can gari haka to shi ko sai ta mamakin yake faruwa haka sai tambaye shi wai da Allah malam wane ne kai ya da kamar wanga taimako kawai sai ya ce mai shi ne ya laɗi kudin da ya kai ta yawan karanta a kullum kullum ɗin nan saboda haka shi yanzu haka su sun ba su girma kwarai da gaske yawan kada za ta koyo shi din to za a samu watan sassauci na harkokin rayuwa da sauran abubuwa waɗanda kunci da takura dai ba za a same ta ba a ɗauka kan mutum ya ɗauka wa amma shi wurin Allah kamar yadda muka faɗa kullum ba ya tara ma dukiya aka rihi ba an fahimta a'a Allah ya baka natsuwa da kwanciyar hankali da wadatar zuci abin da an gare ka ka wadata da shiya ba a ganin ka kana leƙe-leƙe wurin wani ba a ganin ka kullum kana tabara ba a gashi nan cikin natsuwa da mutuncinka shi wanda adda wani abin bai isa yana baka wayo ba don baka taɓa zuwa gare shi wajen roƙo ba sai dai in shi ya ga dama ɗauka ya baka tuwon nan ka ganin ganin dama ta ne ya samu lada amma dai kai ka je ka yi maka irin haka na inda ba larura ta kama ba in larura ta kama a yawan nan ba matsala bane ba an san larura kuma tana kai kama wannan din to wannan ba laifi bane amma dai haka kawai dai mutum ba lura ta kama shi ba kawai ya zama mutumin mai mola mai bara mai menene wannan kaga bai yi ba da mutuncin ga da kima kama gaba ɗaya sai su zube ga wannan mutumin din wanda kaga wannan shi ne to ka gani to in dai mutum yana wannan to sai za a samu wannan rufin asiri din da natsuwa da kwanciyar hankali sai ka isko mutum hankali ne kwanci ba abinda da dame shi in ma ka gane shi ma ka gana maka ce hai wannan alahi alawaki shi bai da wata matsalar komi ka gani to kaga ya samu abin da ka so amma me amfani ma ko da yana da wani abu amma ba ruhin asirin ciki ba ya da wani mutunci ana kallo ne kawai gashi nan dai walakantacce ka gani to wannan shine to shine Allah madaukin sarki shi latifun ne shi ya watan mai taushi ne na baiwa ga bayan shi sannan yanzu kuma ya shawo shi yake arzita wanda ya so wai ma'ana shine don kada in kaga Allah ya baka arziki in dukiya ce Allah ya tara ma ya baka gar ka dauka wayonka ne ya baka kar ka dauka cewa iya kasuwancin ka ne ya baka ko iya aikin ka ne ko kuma kokarin ka ne ko wani wayo da gare ka duk ka dauki wannan Allah ne shine yake bayarwa in ya gada ma zai baka in bai gada ma kuma bai zai baka din ba kuma in ya baka abu iya ka abin da ka so ya mani kamar da muka shafa da koyaushe matsayin jarabawa ne yasa baka wannan dukiya din ya gani zaka yi amfani da ita wajen aikin Allah ko ba zaka yi ba za ka yi amfani da ita wajen taimakon bayan Allah ko ba za ka yi ba za ka yi amfani da ita wajen ayyuka na Allah ko ba za ka yi ba duka dai da su ka sunan duka Allah yawa nan don dai a jaraba ka a gani ka gani kamar yadda muka sha faɗa da ma da kaga dukiyar nan Allah ya ba mutum an ba shi ita ne matsayin ajiya matsayin wakili ne Allah ya naɗa shi a cikin ciyar da ita don Allah shi ne mai ciyarwa don aka ce mashi kuma ya zo ya rika cewa amma malmaki ne wa an fiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi to ka gani to saboda haka idan Allah ya ba mutum wannan ya ba shi ne matsayin riko matsayin ajiya matsayin yayi kokari ya bude maka ne aljanna shiga aljanna da ita ne shine kawai to haka Allah yana ba wanda ya so ne nan duniya kuma ba ma'auni ne don kaga wani ya hika kudi shi kina hika daraja wajen Allah ba ka kuskure mace wannan kana wani mace ya samu matsala domin Allah madauki ziki da ya tabbatar muna ya gwada mana cewa ba ma'auni ne na kudi ba manzo Allah sama da kanshi ya gwada mana haka ne duk bayan nasu sanar Qur'ani da kan shiga shi sai a yi wata guda ko mahi ba wani kala abincin da za a kunna wuta a dafa a cikin gidan manzan Allah sallama to kana ganin yanzu misali yan manzan Allah na son kuɗi ko ka yace ko ni yace Allah ya bani kuɗi yanzu Allah bani zaye to wallahi shi yana so amma ba shi a gaban shi ba kawai kawai menene an kaso dama ibada an kato duniya shikenan iyaka ta kenan ya an aiko shi ne zuwa kawo sako zuwa ga mutane duniya baki daya sakon da Allah ya aiko shi shine alqur'ani da shari'a da sauran abubuwa na ibada kuma ya zo ya kawo din shi kenan shi yasa kaga lokacin da za a maza sarma zai wafati sai da an ka bashi zabi yaya shin akwai bukata ta yadin koko dai a dai jira tukun kaga su manzo Allah da yake su ne sai ce ato ai su an gama an kammala komai abin da za a kawai bismillah shikenan ka kashi a kwarai da gaske to kaga ni su manzo Allah kina sallama shikenan kuran an ka an ka shirya saboda mi abin da ya kallo da ma abin da ya kawo shi yayi kuma ya kammala to mi zai tsawa jira tunda ita duniya gurbata ta ce ba komai bane ba ita kawai mai da mai hudu wake shi ayyamuha wala yaliya humumun wa ahzanun yininta da kuma dareranta dukkan su daga bakin ciki sai damuwa da kawai a ciki su ne kawai aka tawama da su ba amma in dai ba yan yara kanana kanana ba kaga su su kada ba su da wannan ko amma da duk waɗanda sun ga harkokin yau da kullum ana ta ma'amalu barkatai sun san shi kada ciki yau wancan ya ma wancan wancan ya ma wancan gidanka amma wancan ga suna haka aka tawama tsakanin ɗaya ko jikoki ko wasu abokan ma'amala ko wasu makwata ko mini ga sunan dai haka za a ta yi ba ta daɗi yau rikici gobe ga sanar da haka kawai to ka gani ayyamuwa wala ya liya humumun wa ahzan kenan daga damuwa ne sai bakin ciki kawai a ciki to kaga abin da ya kamata kawai mutum ya amfani da ita duniyar nan kawai watan wata gona ce ta noman lahira kawai shikenan da kai wannan ka hutu da kanka shikenan me ka kawo ka kawai addini me za ka yi kokari ka yi kokari kai ma dai ka ga me ka yi kokari ka asasa na addini shikenan da kai wannan kaga ka more wannan duniya kenan to wannan shine abin da ake fata wanda Allah yake tabbatar da shi arzikin nan shine yake bada shi ga wanda ya so ba wai don dubara mutum ne ko don wayon shi ba inda tarin dukiya shi a daraja da manzo Allah shi da kowa kudi duk duniya gaba ɗaya amma ba ya haka nan ba sayyiduna ali radiyallahu anhu shine ka auren yar manzo Allah sallama sai da fatima radiyallahu anha wanda manzo Allah sallama yake cewa fatimatu bid'atun minni amma duk da haka nan talaka ne baya da kudi gashi nan za ka sai da fadima ana ayyuka na hidima gida da menene hannuwanta su yi kanta da menene saboda mi saboda ba duniya a gaba su wasu amma yanzu sai ga in wani ne shi gane ka shi babba ne da ya ta kama ai sai dai iri ne yawa amma dai don wani mutum komi addini ne komi mutunci ne komi kiki na ganin shi ba zai ba shi da ya ta ba to amma kaga manzo Allah duk duniya da lahira ba taɓa yin irin ta ba a cikin ita shugaban ta aljanna sannan kar amince ita ɗiyan manzala ce ita ba sallama tsokar jikin manzala ce sallama ita ce kuma shugaban mata aljanna gaba ɗaya duka to wace mace ce ta yi darajar ta a ciki ita ce sai rutu nisa'il alami na kuma shugabar matan ta kai to yanzu kaga wace ce to amma inda duniya inda girman shi a girma da sai manzala ya kiba da ita ga kowa sai masu kuɗi a cikin sabai akwai masu kuɗi mawarata na gaske ga sunan yin su abdurrahman bin awfin mawarata ne na gaske kuma sai da na usman bin affan su ma haka tunda sai na abdurrahman bin aufin ai kaga shine wanda zai rasuwa da ya ga alamun kila zai iya rasuwa ta ba da dukiya ta shi kokarin da yake ce ya samu ɗaya ɗan raba da ce ɗan rage aiki wata amma kuma take karewa duk haka nan duk abin da ce yi din saboda yawan dukiyar sai na usmanu su ma haka ga sunan to amma inda manzo Allah sai mai kuɗi ne misali tun da girman daraja ce zai kalla da sai zaɓi cikin masu kuɗi amma ƙarshe umarnin Allah ya jira don kame a yi auren nata duk sahabai da dama sun neme ta amma dai sai ya ce to shi yana jira umarni ne na Allah ƙarshe kawai shi kenan sai gashi aka ce sai na Ali shi ne wanda zai aure ta din shi kenan sannan aka ce zai aure ta ko ne rabe da ita shi na Ali ko wanda labe da ita ƙarshe sauran sabai ne nan suka yi kokari suka yi hidima suka don shi dorin ma abin nan shi na yaƙi kayan yaƙi ne da sayawa ta ya to a hidima auren suka ce to ga koyon kasar da shi to ina magana jihadi kuma da bi za a yi saboda haka ƙarshe dai aka zo suka yi kokari suka hahada kuɗi aka bashi aka je aka wannan hidimomin da komi to ka gani inda haka nan ne da duk duniya cikin mata sai da Fadima sai ta haikuwa kuɗi da babanta manzo Allah kenan sai Salma da sai yafi kowa kudi ji duniya inda su an ma'awani na Allah yana son mutum ba shi bane ba in kana talaka ga ka dauka ayi manzo Allah ba ya tare da kai yana tare da kai amma kuma ka sani in ma kudin ka ji kuma wani lokaci manzo Allah ana yin hita ta kudin wa yawa ka dauka kuma kawai shikenan kaskanci akai ta koshi a'a akwai sanda manzo Allah zai yi hita in ya yi hita sai an sai da raƙuma da sannan a biya kudin wannan hitar da yau din fa yawa ka dauka kamar kuma a wani lokaci ana hito wadin irin wannan babban hita da a hito din da ka gani to shikenan kai kasan yawwa kaka dauka in kana da kudi ga kaka dan sutura mai dan haske da sauran abubuwa a'a ba hana ba ba kai sutura ka mai kyau ka ci abinci mai kyau ka dan gidanka mai kyau komai ba hana maka ba amma dai kaka bari ya shagaltar da kai gaba da Allah shikenan in dai wannan an baya shagaltar da kai ya saka maka zama dan duniya wannan ba matsala bane kai ka je kai abinka to shi yasa wani lokaci sai manzo Allah ya fita din wanda in ya fito din kuma to kai ka san kuma manya sun hito to saboda haka shi yasa kaga ba cewa an kai shi mai addinin kuma ya kaskanta da kai na kowane lokaci yana fitowa wulakance ba ka zo ka saka sutura ga tana da an ganka kawai dai sai a hankali don in kana haka nan ina jin wanne ne ciki mamu shafi ne ko wanne ne ciki magabatan nan akwai wani wanda yake cewa ci ya kamata shugabannin addini ya ce su riƙa yin manya-manyan watan sutura da manyan watan hita don waɗanda aka kafirai in sun hagansu su san addinin musulunci addini na girma ba addini na kaskanci ba to amma yanzu in dai misali kana shugaba na addini amma sai dai ka hito na duriga ka ta takure ita annan gare ko shi ita kada aka ta fama ga ana ta yi da Allah wanda aka kafiri ba musulmi ba a za a yi addini musulunci ba shawa shi kuma sai ya dauka in ya shiga shi ma haka nan zai zama an gane to shi ne to ba a sai ta kai musulmi ka zo ka wulakanta da kanka ba shikenan ga kanan kullun kaskanci kullun a'a kawai dai kadai abin shagalta da kai shine kurum amma yanzu inda mun ka lalace shi ko sai ka gama mafi yawancin waɗanda a cikin musulmin ma waɗanda a cikin wani yanayin da ya kamata a taimaka masu yaga waɗanda an mawaratan ba su taimaka masu kuma illa kenan sai ka ji wai kame a ce a taimaka mu wani sai an gaya kai inda bai taimakon ba bai ma'amfani ne sannan a taimaka mashi to yanzu aka mutu ya yi kala mutuwar da ta ko an mai taimakon bai ji ne an kai abun ya yawa talaucin ya yi kunci da yawa ba su suka kila yunwa mai ne wasu na kamar tallafi kuma tallafin da ba wani abuwa shi kenan kaga lokacin bai ji ne ko an mai kamar wani da ya taba shiga wani yanayi da ya ɗaya ɗan lokaci dai yana da 'yan kuɗi ne daidai gwargwado haka ana nan sai kuɗi suka ƙari an ka zo cikin talauci ne dai na hira da wasu jama'a sai ana ta magana kuɗi da ana ta ganin kamar dubu ɗari kuɗi ne ɗari biyu kaza kaza shi zai ce musu ya ce ai shi yanzu wallahi shi halin da yake shi ko milan guda ba ta da shi ya ko milan guda zaka ɗauka kawai shi kyauta bai sai da komi ba ya ce ba ta tasai to ka gani jiji ne to kaga ka kaida to amma yanzu yanda mun ka lalace abuwa sun kai zama wani yanayi sai kaga ba taimakon talakawan ba wani lokaci ma shuwa ga wani ajini sai ka gansu wani lokaci wasu haka cikin kunci da takura da wani hali amma ba a damuwa da su ba kila sai ka isko mutum shi ya limai masallacin unguwarsu amma sai ka isko kowane lokaci sai a hankali in ba bisa da wakila ko ma ya zakka ma da waya ma ya samu ko ko ita da a ta zo lima a baya ɗin misali balle na taimako na sadaka kila balle wani kawai ɗaya ce bare ce ya mai riga ya mai menene da sauran ko kuma wani haka na abinci gidan da bin duk sai ka ga abin duk ba a yin wannan kuma alhali an kai wannan duk yana daga cikin abin da shi addini ya kaso da makocin gina ba cewa an kai sai wani abu aiki na Allah na masallaci ko maganda a'a har da masu sallar su ba duk an ce a ta gina su din to yanzu ai kaga dai misali mutum yana babban mawadaci ai inda san me kai akwai kunya ma a ci unguwa ta kila masallaci ne da yake sallah amma a zuwa isko duk gashi masu sallawar da sai a hankali da an gani suna cikin wani yanayi kuma ga ya babba ya haƙar yadda abubuwan da ya kamata ya maso wurin kaga abin koya ne inda ya san shi maɗin to da haka yana da kyau ya zama waɗannan abubuwan da sun zama haka nan ana yin ƙoƙari wajen taimakawa ga dukkanin bayan allah tun daga makwauta ne har zuwa abinda ya shafi almajirai ne abinda ya shafi duk wasu da ake mu'amala da su kyakkyawan mu'amaloli hakan nan waɗanda ya kamata da a taimaka mana sai a taimaka wannan kokari din na kai wannan na Allah yana ba da ladawa da ba ta da iyaka muna fatan Allah ya ba mu iko ya mana jagora baki daya to shine Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa a yake cewa a shine yanzu kuma ya shawo ki azza wanda ya so wa huwa alqawi kuma Allah shine mai karfi bisa ga duk abin da yake nufin yi zai yi abin shi da ba wanda sai hana sannan al'azizu Allah marauki sarki shi ne wanda yake mabuwayi al'alibu al'amurihi shi ne mabuwayi bisa ga dukkan al'amuran shi baki daya to sannan sai Allah marauki sarki ce man kana yuridul harsal man kana duk wanda ya kasance yuridu harsal akhirati yana nufin nema na sakamako na lahira wato ya zama abin da ya kaso sakamakon lahira kaso ya samu a wajen Allah Allah ce to nazidlahu za mu ƙara mashi fi harfihi a cikin wannan kyakkyawan sakamakon nashi za a lulluka mashi ta kai har sau goma har ma fiye sannan man kana yuridul hartar duniya wanda ya kasance kuma yana son watan sakamako na duniya ne kawai nu'tihi minha Allah ce za mu bashi daga gare ta din amma dai bi la tad'ifi ma bi ma tad'ifi ma kusima ba tare da an lullunka mashi abinda an karaba mashi mashi din ba shi ba alunka wannan kam daidai baki abinda yadda zai samu kurun amma kuma ya sani in ya zama yayi abu amma kawai don duniya kurun yayi ya sani wa ma lahu fil akhirati min nasibin baya da wani rabo a lahira fa to kuma wani ya da wannan ku to Allah ya sauke wato nan Allah yake cewa man kana yuridu harthal akhirati wanda ya kasance yana nufin watan sakamako na lahira yana kokari yana ayyuka amma shi ba wai abin da yake kallo na duniya da zama abu kokari ne ya tabbatar da dai shi yayi abin nan don Allah kuma sakamako kaso wajen Allah shi yasa kaga manyan bayan Allah da suke da tsantseni da yawa saboda ta kaɗanɗan yanzu misali kamar shi wa tijjani radiyallahu anhu ta ga saboda tsananin tsantsani irin nashi wasu malaman suna ganin ba komi amma da shi saboda cikate irin abin ganin da aka cewa misali kamar a ɗan riƙa biyan liman ko na ibi an gane ko wani abin nan ne ko ladan shi wajen shi bai dira wannan ba kwata-kwata shi saboda tsananin tsantsani wai don matsala za a samu to ayyar an yi haka nan sai ka isko abin ya ta zama rikici ma wani lokaci saboda sai ga abin kuma kwaɗan da aka yi wai abin da za a samu shi kenan kaga tun daga na gini ya ruguje gaba da shi yasa wata rana cewa jani ne radiyallahu anhu cikin tafiye-tafiyen da yayi na garuwa da yawo ya zauna wani garin da ya zauna labarin shi shahala yanayin zurfin ilimi ne da irin yadda aka yi ta mamaki ne ya zo yana bako ga ilimi ga kaza ga kaza sarkin ya ji labari sai ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi ya ce mai yana sun za a ɗauke shi ne a sanya shi shi ne zama shugaba na jagora gaba ɗaya a harkar ilimi na kasar tasu saboda yanayin ilimin nashi da an kaji din za a rika biya mai za a yanka mashi albashi mai muhimmanci wanda za a bashi kaza kaza an ka rubuto mashi da ya rubuto an ka kawo mai yana karɓar wannan takarda sai sa ta aljihu da sa aljihu shi kenan sai dai da dare kamin safiya ta waye zauren jama'a ko da aka ba shi wajen ya bagare shi kenan ta tai wai saboda tsantsani wai saboda wannan abu yawa gudu shi kenan ta tai wai wannan abin da aka ce za a idan za a biya ne shi sa ga a to ai tun da shi ilimi na addini to kuma yanzu yanzu saboda shi za a biya ne to shi yasa shi yana da tsananin wannan ƙaiƙaiman saboda gudun kar wani abu kaɗan ya shiga tun da kaga yanzu da zarar an ka ce ai wasu in ana biyan liman ko na'ibi ko ko ladan an ka samu wasu 'yan watanni ba biya kaga ana isa matsala kila ma ba wasu rufe ce ka shi ya yi unguwa ya lagos kila ko ya huta duka ka bayan lalace to amma yan tun harko tun da zai yi abin dama kai tsaye shi dalil ba don komi ne zai yi ba to duk halin da za a shiga ba ya bari ba ya cewa ya saki shi yasa ka tun harko da aka so yadda su samu ne a kalli wane ne wanda zai iya ɗin wane ne wanda zai zauna ya jure ba da lokaci ne gaba ɗaya saboda Allah shi kenan ga addini dama ka'idar kenan to wannan shi yasa kaga manyan malamai gaskiya masu tsantseni suna taka tsanga irin wannan abun ba su bukata su ko kaɗan amma yanzu kan daɗa da abubuwa sun kai yawa daɗa sai dai mace Allah ya gyara mana kawai to shi ne wanda ya nufi ya kasance a yuridu harsal akhirati yana nufin samun sakamako na lahira na zidlahu za mu kara mashi a wato kaga kalmar harsu misali ai kamar noma ake nufi da harsu wanda zaka zo kai shuka ka je ta fito a noma a gyara a samu abin da za a samu to wannan sai aka ce amma harsal akhirati wai ma'ana kenan kamar noman lahira kenan kenan ma'ana wato ai in za a yi noma sai an sha waya ko tun daga irin da za a nema har zuwa ga huda da za a yi a zo a yi shuka sannan ta fito a zo a ta gyare-gyare a yi noma a yi mene dukkan sun dai za a ta yi a yi ta fama dai da wahala a wani lokaci a sha kashin ruwa a gona da yunwa da kisa da rana ba abin da ba a sha dai sannan da kira samu a kai ga abin to wai shine ma'ana shi ma wai wanda zai yi aiki na lahira to shi ma sani zage da mutsi zai ha ba kawai shi ne yana kwance ne shi kina a rahakon shi da sami a'a wanda kasan ita ma na kanta nan duniya nan ba haka nan kawai za ka same ta banza ba to ita ma lahirar na haka nan ne ita ma ba banzan nan za a same ta ba ita ma sai an yi da gaske sai an yi kokari kwarai da gaske duk wani lamari wanda za a gana an samu ci gaba an samu ɗaukaka da girma a cikin shi to sai an yi da gaske ba in ba a yi da gaske ba abin ba zai yiwu ba to da haka shi yasa ya zama kenan wai ma'ana mutum ya zagi damtsi ai mun dai gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda yake da muqamin da inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara shine wanda Allah yake cewa inda yana da zunubi da za a yi nan gaba an yafe mai inda kuma yana da wani wanda ya san duk an yafe din duka amma ai mun ji yanda sun kai sai da Aisha radiyallahu anha kullun sallah kullun sallah kahuwa ne sai sun ta kumburi saboda tsananin tsayuwa wajen yin sallah din da ake yi tana fila ba ba mata farilla ba tana fila to amma kaga ta tambaye shi manzo Allah kai wani Allah ce ya gafarta ba komi kana ta wahar da ka kakan gadawa ce to in haka nan da ke ko bazan kasance mai gode ma Allah ba saboda haka ibada matsayin godiya ga Allah wai wanda aka gafarta ma annan inda akwai zunubin fa to shi ma ga irin matsayin da yake to yana da mu da dada ba mu san wallahu alam muke kurin ka gani to amma kuma sai mutum ya zo shikenan addinin gaskiya hankali bai tsayo ba kuma mutum ya biyo kuma da abubuwa marasa kyawu na zalunta jama'a da cuta yan uwa gashi nan kaga ku sai kara sai abai kara mai nauyi to Allah ya kiyaye mu to shi yasa ma'ana ana son nuhin noman lahira din nan to a sake da sai da gaskiya kasan noman duniya sai an sha wahala kwarai da gaskiya sannan a samu to shi ma na lahira haka ne to shine man kana yuridu hartal akhirah wanda yake nufin watan samun sakamakon na lahira nazijlahu Allah ce za mu kara mashi saboda haka fi harsi a cikin wannan wata kyakkyawan nashi kasan da ma shi duk inda mutum yayi lullukawa akai kamar yadda wata ayata ke cewa matsalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim wanda Allah barkin ke cewa misalin waɗanda suka ciyar da dukiyarsu saboda Allah to kamathali habatin kamar misalin kwaya ce kura da mutum ya shikka ko ta mice ko ta gero ce ko ta dawa ce ko ta mamaye ce misali kada kaddara kwaya guda matsala habbatin an ba ta saba sanabila ita kuma sai ta fito sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai wai ma'ana shi ne yanzu misali in ka shiga gero in ya yana haihuwa sai ya ɗaya ma'ana to a ƙaddara ka shiga ƙwala guda misali sai wannan gudan ya hito sai ya ya'ya guda shida nawa annan shi ga shi bakwai kenan to kuma kowanne daga cikinsu sai ya zangarniya guda guda zangarniya nawa kenan zangan da bakwai to shine kuma sala habatin an bata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba cikin kowace zangan da kuma sai ya zama akwai kwaya 100 cikin ta to zangan da bakwai kuma kowace tana kwaya 100 100 nawa kenan 700 wai ma'ana in Allah in in ka bada ka ciyar da duke ka in misali ba kaddara a ce naira guda kai wannan din to Allah zai baka lunki 700 da farko da goma za farawa man ja bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da abu mai kyau guda to za a lunka masa shi goma ne to daga nan kuma ana kallon karfin ikhlasin ka karfin yi don Allah da kai sai a karlon ka sai a kai 700 din sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha kai Allah da yana luka ga wanda ya so hira haka nan wa saboda haka daidai aka ce za a kai ma inda za a yi ma har 700 bayan kai 700 haka za a yi ta sai dai kai ta har dai akai inda ma ba iyaka dai linkin daidai karfin ikhlasin kai yi don Allah kuma daidai inwar za a lunka maka din to ka shine Allah yake cewa duk wanda ya wannan din zamu lunka mashi fi harfihi a cikin wannan abin da ya aikata din za a lullunka mashi shi wanda lunki ba don abin da ya aikata bane a saboda fadalaci kawai ta Allah sannan Allah ce man kana yuridu harsa duniya wanda shi kuma duniya yake nufin nema yaga sun ya samu nu'tihi minha to sai mu bashi daga risa din amma ba lullunka shi kan bakin abin da aka ga dama an kai kamar shi za a bashi kurun don shi Allah abin da ya ce wanda ya kaso zai baka ba wanda kai ka kaso din ba yawwa saboda haka ba kai zaka gwada ma Allah ga ko biliyan nawa ko miliyan nawa kaso ya baka ba abin da ya gada baka da shi zai baka kurun sannan ya ce man kani a shine wa malahu fil amma ya sani duk wanda duk abin da za ya din ba don Allah za ya ba kawai don duniyar za ya wai ma'ana shine zaka zo ka aikata abu amma ba don Allah zaka yi shi ba kai bukata ka kawai duniya yanzu misali kamar da muka magana sai a ce wani lamari ne na addini sai mutum ya zo ya jagorance shi amma shi ba don Allah ba don wani abin duniya ya kaso to Allah ya ce duk wanda zai yi irin wannan ya sani malahu fil akhirati min nasibin bai da wani rabu lahira nan duniya abun nan ko a a yake an riga an gama bayanin shi ta kare shi yasa wato shi ikhlasin da yake da matukar wahala waya gare shi sai dai kurum amma kuma shine komi duk ibada da zaka yi in ba shi kuma aikin banza mutum zai yi yi don Allah dinnan shine kawai shi zaka je ko duk wanda sun gabata dinnan wa ma umiru illa li abdullahi mukhlisin lahu dinna duka wanda Allah yake so a yi kawai saboda shiya a tsarki niyya saboda shiya komai kyawun abun amma ba don shi ba bai karɓa te don haka shi yasa ya ce duk wanda ya irin wannan din ya zama don duniya yake lamarin shi to ma lahum fil akhirati min nasibin ba ya da wani rabuwa lahir Allah kiyaye mu sannan ya ce am lahum shuraka'u shin koko suna da wasu abokan tarayya su waɗannan watan kafiran makka shine Allah yake cewa am lahum shuraka'u shin ko suna da abokan tarayya ne waɗanda suke shar'u lahum min ad-dini sun ka shar'anta masu wani lamari na addini wanda malam ya azan bihi Allah Allah madauki zaki bai masu izini ba ko bai san da shi ya ba shin haka ne wai ma'ana shine su waɗannan kafirai da aka yi ta fama ana ta kira a zo a yi imani da Allah a bauta ma Allah amin amma sun kiya shin suna da waɗansu abokan tarayya ne ga Allah wanda sun suka sauka masu da littafi ko wani abin da ya tabbata masu da cewa watan wannan shari'a ce su bi ta kaza kaza kaza duk abin da suka bi din da kafirin su kaga ba su da shiya to sannan Allah ce ku sani wala wala kalimatul fasli ba don dai kalma ta yin hukunci ba shine wanda za a rarrabewa tsakanin alitta duk wanda ya ba daidai ba a hukunta shi komai a sakamakon aiki ne wanda ya aiki kwarai kuma a bashi sakamako to shine wala wala kalmatul fasl ba don dai kalmar nan ta yin hukunci a tashi alkiyama ba to sai Allah ce laqodi ya bainahu da an yi hukunci tsakanin su wai ma'ana da tunan duniya da an yi hukunci a tsakanin azautar da kafirai da kuma watan ni'imtar da su mu'mini su kuma to da Allah ya ga dama da tunan duniya a yi hukuncin kowa ya tabbatar ya ga sakamako ne in bancin da Allah riga ya riga ya sa lokaci na sai tashi alkiyama za a yi wannan din laqad yabaynahu sannan Allah madauki yake cewa innal zalimina hakika kafirai sune azzalume din saboda inna shirka la zulmun azim innal zalimina hakika azzalume sune kafirai kenan lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi Allah ya kiyaye mu
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
ah sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa a tarar zalimina ya ce ranar alkiyama dinnan za ka ga waɗannan azzaluman nan su ne kafirai mashfiƙina suna masu tsananin tsoro mimma kasabu saboda abinda sun ka aikata na nan duniya na na miyagun abubuwa shine abinda sun ka aikata fi duniya a nan duniya minas sagi'ati na miyagun abubuwa an yi jazu alaiha saboda jin tsoron gar a saka musu da wannan abin kuma sai an saka musu din to za su yi jin tsoro wa huwa kuma shi wannan sakamakon nan Allah ya ce waqi'un bihim mai abkowa ne gare sai an yi shi din saboda haka ko sun yi imanin ko ma ba su yi imanin ba dai shi sakamakon nan dai yana nan kuma yi din za'a yi shine wato biyan mai abkowa ne gare su yawmal qiyamati rana da qiyama la maharata ba makawa sai ya faru din wallazina amanu amma waɗanda sun kai imani wa amilus salihati sun kai aiki na kware su kan fira wadatul jannati suna cikin dausayoya na aljanna lahum ma yasha'una suna da duk abin da suke so inda rabbihim wajen Allah ubangijinsu zalika huwa al-fadlul kabiru Allah ya ce wannan shine falala baiwa mai girman gaske kaga na ubangiji wadauki sarki ya tabbatar da azzalumai za su ga sakamakon su din muna masu imani da aiki na kwarai shi yasa malamai suke cewa to ashe kenan ba imanin ɗaya ba in an yi imanin to a sa kuma aiki na kwarai amma dan kana kaga ba kai ka imani kai amma kuma aikin ka ba aiki na kwarai to kaga an samu rangwame kenan to nan shi Allah abin da yake hadawa allazina amanu wa amilus salihati innal ladzina amanu wa amilus salihati wal ladzina amanu wa amilus salihati zaka tayi Allah ne ke fara to shine wal ladzina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati suna cikin dausayoya na aljanna wanda lahum ma yasha'una suna da duk abin da suke so fiha ma la aynur ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi basharin ga sunan ba adadi abuwa na jin daɗi a cikin aljanna Allah ya tabbatar da mu a ciki wa huwa zalika wannan kuma huwa al-fadlul kabir shine baiwa mai girman gaske samu haka Allah ya sanya mu a ciki din
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله
Allah madaukakin sarki yace zalikal ladhi yubashshiru Allahu ibadahu wannan ba shine abin da Allah yake wa bayi ne bushara da shi ma'ana maganar nan da ake ta magana aljanna da abun da aka tana din nan to shine bushara wanda Allah yake fadawa duk wanda ya imani ne aiki na kwarai to zai samu wannan din allazina amanu shine yake wa bayi ne bushara waɗannan da sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki na kwarai Allah madaukakin sarki ce kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la as'alukum alaihi ajran ni ba ni roƙonku wata lada cikin wannan isar da sakon da nake muku na Allah la as'alukum alaihi ajran ba ni roƙon lada gare ku isar da wannan sako illa al mawaddata fil qurba sai dai soyayya fil qurba a cikin kusanci da zumunci don haka wa man yaqtarib hasanatan duk wanda ya aikata kyakkyawa nazid lahu fiha husnan za mu ƙara mai kyakkyawa a cikin tadin ma'ana alulun kamashi inna Allah hakika Allah madaukin sarki gafurun mai gafara ne shakurun ko mai godiya ga ayyukan bayi yana saka musu da shiga ubangiji madaukin sarki ce zalika allazi bashir ibadahu yubashiru Allahu ibadahu allazina amanu wa amilus salihati to nan da Allah ce qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba wannan akwai maganganun malamai kusan guda uku menene ma'anar qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba dinnan wanda daga ciki akwai abinda suke magana wanda sayyiduna abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu yake cewa to manzo Allah sallama ya kasance su qurayshawa ai gaba ɗaya dangi ne ɗan uwa ne to wai ma'ana shine abinda ake nufi da shi a idan ba za su yi imani da manzo Allah ba sallama ba su bi shi ba to abinda ya kamata shine ya kamata in haka ne a sai su in ba su yi wannan ba to su sadar da zumunci da tsakaninsu da shi da shiya sannan kuma ga su rika cutar da shiya ƙarshe in sun yi wannan abu masu kansu ne abin zai koma kansu to tun da ko gare su ne sakamako abin zai koma tun da duk wanda ya sadar da zumuncin nan kamar yadda ita zumuntar da kanta ta roki Allah madaukin sarki cewa duk wanda ya sadar da niyya Allah ka sadar da shiya da rahamarka duk wanda ya yanke ni kuma Allah ka yanke shi daga rahamarka haka zumunta ta nema din saboda abinda Allah ke faɗa cewa ita zumunta din nan ne a shajaratun minar rahman minar rahman an tsago ta daga sunan Allah ar-rahman shi Allah shine ar-rahmanu ita kuma sunanta ar-rahim to daga nan aka tsago ta to shi yasa duk wanda ya sadar da ita zai samu watan wanda ya sadar da ita Allah zai bashi watan zai sadar da shi da rahama ce ita ta ruwa ne haka din kuma Allah ya mata ita zumunta din to shine Allah yake cewa don haka ka bai wannan fasar ta bugu nan cewa ba ce su bashi wata lada ba amma dai zumunci gare shi har zuwa ga iyalan shi baki daya tun da ayyan uwan shi na jini to in ma ba su yi imani da shi sun kabe shi ba to ya kamata a samu cewa sun kame bakin su daga barin cutar da shi ya su bar shi ya ci gaba da manshin addini da komai kaga wannan ma'ana kenan ma'ana kuma ta biyu har yanzu wanda shi ma yana daga cikin wanda ya zo din wato shine cewa duk dai daga sayyidina abdullahi bin abbas ne radiyallahu anhu wato lokacin sadda manzo sallama ya zo madina bayan ya yi hijira dawo madina din to sai su mutanen madina sun kace amma fa ya kamata mu yi wani abu manzo Allah sallama ya kawo mana shari'a shine ya kawo sun kace lissafin da abuwa da gashi da manzo Allah ya zo masa shi matsayin alheri sun kace ya kamata mu na mu yi tanadi a hada wani abu dan kudi masu dan muhimmanci a bashi mana to shine sai Allah saukar da ayi kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddatu bikum manzo Allah da makwata sai ce ba zai karba ba sai kuma Allah saukar da wannan cewa ai aiko can ba wani abu yake roƙo gari kudin ba to kaga ma'ana ta magana guda biyu ta biyu kenan wadda aka yi magana akan cewa watan karkashe ta wannan aya din sannan magana ta uku shi kuma wadda aka samu daga sayyidina Hassan al-Basri shi kuma abin da yake cewa wato wai ma'ana illal mawaddata fil qurba din nan wai sai dai kauna fil qurba a cikin samun kusanci ga Allah wato daga ma'ana shi ta kusanci zuwa ga Allah wai ma'ana shi ne mutum ya zama duk abinda za a yi zan yi shi ne domin neman kusanci zuwa ga Allah ɗin to aka ce wannan ne duka shi ne dai abinda ake ma'ana ɗin a kan wannan ƙurbaɗin nan illar mawar da tafi ƙurbaɗin nan to sannan shi yasa malamai suka magana cewa abinda yasa wato kaga su Allah madauki sarki cewa akan lamarin addini mutum ya karbi wani abu bai dace ba saboda ta yaya za a yi ai su manzanni sun kyamaci wannan ɗin akan lamarin addini za su cewa sai an biya su wani abu sun kyamaci wannan don haka ita duniyar nan wulakantatta ce shi kuma abinda sun ka zo da shi ai mai girma ne aka ce wai ita duniya ba ta ma kai ga darajar fifikin sauro ba abinda bai kai ga darajar fifikin sauro ba to ta ya za a yi kuma a ce a ba addini ko kuma a yi wani lamarin addini saboda shi wannan abin duniya din wanda in duniya gaba ɗaya za a tara maka ba ta kai fifikin sauro ba wai aka ba da ya kaya cewa sauro an ka ce za a ba shi duk duniya shi a sarki ta gaba ɗaya amma abin da aka bukata yake guda zai bayarwa in ya bada bikin nan guda shikenan za a ba shi sarauta gaba ɗaya shikenan an ka ya ce ya yadda tunda ya zama sarkin duniya an ka ba shi ya zama sarkin duniya gaba ɗaya ya bada hiki na guda kai wannan sabro can rana ta yi tsotsai da gaske yana so ya tashi ba ai ba tashi bai yiwa an kai an kai ya sha wahala ce kai kai ga duniya so na shi ya bashi heki ne heki ne ya yi duniya da muhimmanci to ka gani ko gare shi ka gani hekin nan nashi ya yi watan a duniya daraja wajen shi kenan to saboda haka shi yasa take ba komai ba shi yasa abba aso mutun ya yadda ya kaskanta da wani abu nashi na addini don saboda wani abun duniya kawai sannan kaga wannan aya tana gwada mana kenan har yanzu iyalan gidan manzo Allah sallama cewa watan mutun zai yi zai mutunta su da girma masu manzo Allah sallama baya tambaya kowa sakamako na wani abun duniya sai dai ya zama son manzo sallama da kuma iyalan gidan shi tare da cewa dai cikin magana iyalan gidan nan malamai sun ta maganganu da yawa su wane ne iyalan gidan manzo Allah ne sallama wanda zaka ji suna cewa su ne akwai alu alu aliyin ciki iyalan gidan sayyidina ali kenan akwai iyalan gidan sayyidina aqilu akwai iyalan gidan sayyidina ja'far akwai iyalan gidan sayyidina abbas kuma shi da zaka ji ana cewa alu aliyin alu aqilin alu ja'farin alu abbasin to shine ake magana to su aka ce su ne ahlul bait din wasu kuma sun ce a'a ahlul bait din nan waɗanda manzo Allah ya lulluba bargon nan dai su ahlul bait akwai sayyidina ali sayyidina hasan sayyidina husain sayyida fadima su ne waɗanda sadda aka saukar da inna kamar da imamu tirmidhi ya ruwaita a cikin sunan din shi cewa sadda aka saukar da inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tadhhira a dakin ummu salama to sai manzo sallallahu lokacin ya kirawo sayyidina ali da kuma sayyidina hasan da sayyidina husaini ya dauku da sayyida fadima ya sa wani bargona shi mai daraja lulluba masu shiya sai ce allahumma haula ya ahlul baiti fazahab anhum ar-rijsa wa dahirhum tadhira ya Allah waɗannan sune iyalan gidan nawa Allah ka tsarkake mani suwa daga dukkan wani datti da wata karanta ka tsarkake mani su tsarkakewa wasu malamai sun ce su ake ce ma ahlul bait din sannan wasu kuma suka ce a a ahlul bait din nan duk iyalan gidan shi dai har mata ne sun shiga in ji wasu malamai wasu sun ce kai ahlul bait din nan da aka magana kai duk wani mumini mai tsoron Allah wanda yake bin manzo Allah bi na gaskiya shi ma ya shiga ahlul bait ne saboda me saboda ai alu ana fassara shi da ba sai dan zuri aka dan gidanka ba tun daga shi na adkhilu ala fir'auna ashaddal azabi kamar yadda Allah faɗa a shigar da ala fir'auna an kace iyalan fir'auna abin da aka nufi wai jama'a ce ba iyalai ne wanda haifa ba tun da shi ko can bai haihu aibar nan sai an kace amma ala fir'auna sun kace to amma dai ko dai menene dai annan dai su wannan ne ka dai ga su ne in kure kure cikin daki sai da Fadima sai da Ali sai da Hassan sai da Husaini sannan azubaitin nan haka tabbatar da ma kowanne daga cikin su kakkaware nan sai ka ji wani shi imam Hussein ɗaya ke faɗi ba ka ji yana imam Hassan to me yasa duk ɗaya suke duk jigokin manzo Allah duk iyalan gidan manzo Allah to a gama kowanne kan mutum ya ware ya Hussein Hussein ko imam Hussein shi kadai radiyallahu anhu amma banda imam Hassan duk kowanne daga cikin su azubaitin ne dole a ba kowa girma a ba shi matsayi a girma in dai soyayya taso din da aka yi mai kyau shi kuma ta gaske ce tsakani da Allah ce to shi yasa kaga hadisi da yawa don manzo Allah sama ya kwadaitar wajen girmama su da mutunta su har inda yake faɗa cewa irin ahlul baiti kasafi na tunuhin man ta'allaka bihim naja yace iyalan gidana kamar jirgin annabi nuhu ne duk wanda ya riko da su ya tsira wani hadisi har yanzu shi ma daidai imamu tirmidhi ne yake cewa wato a na babu inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di na ba muku abubuwa guda biyu wanda in kun kai riko da su har abada ba za ku bace a bayana ba suka ce shi ne sai mazan sama ce da haka akwai kitabar lahi littafin Allah sai ce wa isirati alubaiti da kuma iyalan gidana waɗanda guda biyu ɗin nan ne to su ne ce in kun karike su ba ku ɓacewa to saboda haka kaga kenan suna danja kwarai daga shi yasa kaji wani hadisi ke cewa Allah Allah fi alubaiti Allah Allah ina hada ku da Allah da iyalan gidana kar ku yadda ku ci bucoci kar ku yadda ku saboda haka dai ma'ana suka ci wannan duk ya shiga cikin wannan aya girmama iyalan gidan manzo sallama da mutunta su to amma yanzu ai kaga ko da yanzu a ce wani babban malamin ka ne kana amma kuma kana wulakanta da iyalan gidan shi ai ba so ne kake ba so ba ta gaske bace ba dole in dai kana so tun yanzu ai kana gani yau wani in yazo wani mai mulki ko mai wani mai kuɗi ai za ka ga duk ko kaza gidan sai girmama ta kai ko girmama ta kai kwarai da gaske saboda me saboda don ya samu shiga to balle wurin mutanen Allah kenan iyalan gidan manzo Allah kaga dole a mutunta su a girma su saboda haka kaga sahabbai ba wani daga cikin sahabbai irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman da sauransu wanda zaka cewa yana wulakanta da su a suna girma suna darajarta su kwarai da gaske to shine dai da sauran da mangaron dai malamai akan wannan ne cewa qul as'alukum alayhi ajra ka ga musu bani roƙon wata lada gare ku illa al mawaddatu sai kauna da soyayya fil qurba a cikin kusanci la Allah shi manzo Allah ne zakan shi sallama ko kuma iyalan gidan nashi zai iya dauka din don haka wa man yaqtarif duk wanda ya aikata hasanatan wata kyakkyawa ya aikata wani aiki mai kyau nan sayyidina abdullahi bin abbas radiyallahu anhu nan daidai wa man yaqtarif hasanatan din nan ne sai ya ce mana wanda ya aikata so iyalan gidan manzo Allah to nazid lahu za mu kala mashi fiha a cikin tahusuna za mu kala mai lunki lunki kyakkyawan inna Allah haqiqa Allah madaukin sarki gafurun mai gafara ne ga zunuban bayan shi shakurun mai godiya ne ga ayyuka na bayyana lulun kama su kuma lokaci ya zama tsana insha Allah sai mun dawo gaba muna fatan inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah yafe muna Allah fahimtar da mu daidai mu ikon gyarawa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda aka sani insha Allah idan Allah ya kai mana rayuwa rana alhamis ran da ne za a yi addu'a na rufe wannan tafsiri insha Allah sannan kuma idan Allah madaukakin sarki ya kai mu ranar juma'a za a rufe wancan shi kuma tafsirin ɗaya shi kuma na can a unguwar magamawa shi kuma ranar juma'a kamar yadda aka saba insha Allah muna fatan Allah ya kai mu lokaci lafiya kuma Allah ya karba mana dukkanin ibadun da muke gudanarwa da sauran dukkanin yan wanda suke ta neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatun nasu Allah ya biya musu Allah ya mana jagora baki daya Allah ya ba mu ya samu daga cikin bayan da yake yautawa ya karba mana dukkanin ibadun da muke gudanarwa ya ba mu duk alkhairin da a cikin wannan wata ya kare mu daga dukkan sharrin duniya da lahira ya ba mu alkhairi na dukkan duniya da lahira don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله